الله الله غفور
اللهم صل عليه يا نسيم صلوا عليه وزيدوا اللهم صل عليه يا نسيم صلوا عليه وزيدوا
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم هدعاء wannan program mai albarka mai taken taskar sufanci wanda a ciki muke kawo wa mutane wato wasu ɓangarori na ilimin da suka shafi ilmu tasawuf wanda a wannan ilmu tasawuf in ne aka samar da manya-manyan makarantu na sufanci da manya-manyan ɗariku wanda mabiya wannan ɗarika suke intisabi zuwa ga tasawuful islami bayan mun karanta abubuwan da muka karanta a darasinmu na jiya na wasu ɓangarorin da maulanmu shekul islam alhaji ibrahim inyas ya kawo cikin shahararren littafinsa kashiful ilbasi an faidatil khatmi abil abbas Ah, mun yi bayanin shehu ya faɗi ta'arifin tasawuf a gwargwadon masajir inda maulana shekul islam ya fitar da kuma wato maudu'o ilmi tasawuf da kuma ina ga a maudu'o ilmi tasawuf muka tsaya Ah, za mu tashi a gurin da shi Ibrahim ya yi bayani akan wadi'u ilm- il- ilmi tasawuf ba wai manufanmu shine mu karanta kashiful ilbas ba a manufanmu shine mu ɗauko wasu ta'arifat wanda maulana shekul islam ya yi a kan ilmu tasawuf ɗin a a gwargwadon maudu na ilmu tasawuf ɗin kamar yadda a baya shekul islam ya faɗi ilmu tasawuf yana da ɓangarori kamar haka akwai sunan tasawuf ɗin akwai maudu'u ilmi tasawuf din akwai wadi'u ilmi tasawuf din akwai istimdadu ilmi tasawuf din akwai ghayatuhu da sauransu to waɗannan nuqat in muke ambatawa wadda maulana shekul islam ya lakhasa mana su cikin fasali guda a gaba yana faɗa mana amma wadi'uhu amma wanda ya fara kafa foundation ɗin ilmin tasawuf wanda ya saka ma ilmu tasawuf tushe fa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam allamahu allah ta'ala bil wahyi wal ilham Allah ya koyar da annabi muhammadu sufanci ta hanyar wahayi da ilhama idan muka duba alkur'ani da muga gaba ɗayan shi tasawuf ne tasawuf kamar yadda muka arrafa shi a baya shine fuskantar Allah da tsantsance ma Allah bauta wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin da gyara zuciya Allah yana faɗa mana qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha nafsu kenan da rawa da zuciya saboda yawan ambaton Allah da sauransu to duka idan muka duba wannan a matsayin shine a tasawuf za mu ga alkur'ani yana cike da haka haka za halayen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda mun karanta duka a karatun bayan. To, Shekul Islam ya ce, wanda ya saka ilmin tasawuf fahuwan nabiyu sallallahu Alaihi wasallam allamahu Allah bil wahyi wal ilham. فنزل جبريل عليه السلام أولا بالشريعة فلما تقررت نزل ثانيا بالحقيقة وان ليس كإلم تصوف شيني النبي jibrilu shine ya saukar da wannan ilimi wa manzan Allah farko an fara saukar da shari'a to anan kuma gizo yake saka wasu da dama sun fito sun yage fiƙoƙinsu akan maulana shekul islam alhaji ibrahim inyas domin bayanin da ya yi na kasuwan ilimi zuwa ga shari'atu wa tariqatu wal haqiqa na'am akwai wannan kashe-kashe ɗin duk da cewa wasu suna ganin wannan kashe-kashe ɗin ba wani ilimi wai shi ilimin hakika ilimin hakika kawai zindikanci ne da ilhadi ba haka ba ne akwai hakika na gaskiya wanda aka yi wahayin ta manzon Allah wanda kuma manya-manyan malaman musulunci sun tafi akan haka zan kuma ɗauko maganganun manya-manyan malaman musamman ibnu taimiyya maganan da ya yi akan karkasuwan ilimi zuwa kashi uku ko kuma karkasuwan uh, addini zuwa ga shari'a da ɗariƙa da haƙiƙa idan ma mun koma baya can mun duba hadisin jibrilu alaihi salam wanda jibrilu ya kawo wa manzon Allah uh, tambaya menene uh, islamu menene imanu menene ihsanu to waɗannan abu guda ukun su ne shari'a da ɗariƙa da haƙiƙa ɗin al-islamu shine shari'a al'imanu shi ne ɗarika al'ishanu shi ne haƙiƙa kamar dai misali a ce jirgi ne kwale-kwale da direban jirgin da ruwan da za a hau da kuma inda za a je jirgin da aka hau shi ne shari'a shi kuma ruwan da aka hau za a tafi ana neman hanyar yadda za a je shi ne ɗarika ainihin gun da da a isa kuma bayan an hau jirgin shi ne haƙiƙa wannan shi ne wato abin da ɗarika da shari'a da haƙiƙa yake nufi to maulan mushi ibrahim ya ce an saukar da wannan tasawuf ne wa sayyidina rasulullahi bayan jibrilu ya saukar masa da shari'a sai kuma daga baya aka saukar wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da hakika amma kafin na shige nan wajen a gurguje dan so na dauko shi littafin shekul islam din ibnu taymiya na bayyana yadda ibnu taymiya yake tabbatar da cewa shi wannan addini kashi uku ne da akwai shari'a da akwai ɗariƙa da akwai haƙiƙa ina ga idan muka tafi shafi na casa'in da bakwai a nan ne za mu samu bayanin na ibn taimiyya akan haka a shafi na casa'in da shida ba da bakwai ba a shafi na casa'in da shida akwai fasalin da ibn taimiyya keɓance shi yace faslun fi annal haqiqata hiya mattafaqa alaiha al-anbiya wal mursalun fasali zai mana bayani akan haqiqa ita ce abinda annabawa da manzanni suka yi ittifaki akanta sai ibnu taymiya ya fara da wal haqiqatu haqiqatud din haqiqa ita ce gaskiyan addini haqiqan addini dinu rabbil alamin addinin ubangiji hiya mattafaqa alaiha al-anbiya wal mursalun wanda duk annabawa sun yi ittifaki akan akwaita wa in kana li kullin minhum shir'atan wa minhaj duk da cewa kowane annabi yana da shari'ansa kuma yana da irin minhaji dinsa amma haƙiƙar da ake isa zuwa ga ita ita ce haƙiƙatul din sai ya ɗauko na farko ya ce fashir'a ita shir'a din nan da kowane annabi yana da irin shir'ansa ya ce hiya shari'a ita ce shari'a قال الله تعالى الله تعالى ياتي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سورة المائدة آية 84 وقال تعالى الله تعالى ياتي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعدهم أولياء بعد والله ولي المتقين wato mun saka ka akan shari'a na umarni da hani fattabi'ha kabita wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamuna karka bi soye soyen zukatan wanda basu san wannan shari'a ba bayan ibnu taimiyya ya arrafa shari'a gwargwadon ayoyin alkur'ani guda biyu da na karanta su yanzu sai ya dawo ya ce na biyu kuma alminhaj daga ashari'atu sai alminhaj ya ce walminhaj abinda ake nufi da alminhaj huwa tariqu shine at-tariq shine at-tariq قال تعالى الله تعالى يأتي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إذا سكت daidaito akan hanya a ɗariƙa wato wannan hanya na shari'an da sayyidina rasulullah ya zo da shi da mu shayar da su ruwa mai daɗin gaske da wannan ne ibn tamiya yake tabbatar da cewa bayan shari'a da akwai ɗariƙa sannan a ƙasa da ayan sai ya ce fashir'atu bi manzilati shari'a lin nahar abin da ake nufi da shir'a yana nufin shari'a ne kamar misali a ce annahar kogi ko ka korama wanda kansa za a hau wal minhaju shi kuma minhaj huwa tariq shine hanya allazi salaka fihi wanda mutum zai shiga wannan hanya wal ghayatul maqsud wal ghayatul maqsudatu hiya al haqiqatu ainihin gaya manufan da ake so mutum ya je ya cimma shine al haqiqa shine tsarkake addini ma Allah tsarkake aiki ma Allah tsarkake zuciya ma Allah tsarkake niyya ma Allah komai na mutum ya zamo Allah ne kawai wadda shi ne Sheikh Umar Al-Futi yake faɗin a sufi gayatu hufu Allah to abinda na sa na kawo mana bayanin Ibn Taymiyyah a wannan littafin don mu fahimci cewa ba Maulana Sheikhul Islam Alhaji Ibrahim Iyas shine kadai wanda yayi bayani akan kasuwan wato addini zuwa ga shari'a da ɗariƙa da hakika ba a manya-manyan malaman musulunci musamman irin su abul hamid al-ghazali da makamantansu sun tafi akan kasuwan addini zuwa ga kashi uku wufqan dangane da abin da jibril ya zo da shi wa manzon Allah ko ko ya tambayi manzon Allah akan al-islamu da al-imanu da al-ihsan har yanzu kafin na shige wannan gurbin zan koma littafin babban malamin hadisin na malamin musulunci na duniya a maulana sharif ibrahim salih al-husaini wannan littafi mai suna al'aƙidatul munjiya al'aƙidatul munjiyatu yau malƙiyama duk da ɗazu ban ɗaga mana alfurkan ba wani zai ce ba a ɗaga littafin ba ga littafin alfurkan bai na auliya rahman wa auliya shaitan a shi ne na karanta bayanin ibn taimiyya dangane da kasuwan addini zuwa ga tariqatu a shari'atu wa tariqatu wal haqiqa wannan kuma shine al-aqidatul munjiyatu yawmal qiyamah بقلم خادم السنة والأثر الشريف إبراهيم صالح الحسيني littafina a baya za mu ga hoton sharif na a cikin wannan littafi a shafi na na talatin da takwas ya yi bayani akan kasuwan addini zuwa ga waɗannan matakai ɗin a babin da ya yi bayani akan makamatul ihsani wa maqasiduhu makamatul ihsan wanda a gurguje zan ɗauko dai gurin da ya bayani akan menene shari'a menene ɗarika menene haƙiƙa duk da cewa da buƙatuwan na karanta makamatul ihsani wa maqasiduhu din amma akwai gurbin da dan zo na karanta insha Allah zan tafi ne zuwa ga gurin da yayi bayani yace a yake cewa فليلزم, فليلزم العبد في مقام الشريعه أن يحكم امتثال المأمورات واجتناب المنحيات باوا يا مسألة مقام شريعة وجن bin umarnin da Allah ya yi da kuma nisantan duk abin da Allah Ubangiji ya hana a makamun shari'a kenan shine al'awamir wa nawahi imtisalul awamir wa citinabun nawahi ya ce wa fi makami tariƙati a makami na ɗariƙa makamul imani kenan an yi hakima sidikal qasdi ya kyautata kyakkyawan nufi wata daƙiƙ fi tahzibin nafs da kuma tsantsancewa da dakkakewa wajen gyara nafsu wato gyara rai da gyara dan wato da gyara bashariya bitakhliyati anir raza'il bitakhliyati anir raza'il mutum ya tubu daga munanan ayyuka da munanan halaye da mummunan kulli a zuciyarsa wattahliya bi jami'i anwa'il fada'il mutum kuma yayi ado makansa da dukkanin anwa'ul fada'il nau'o'in abubuwa na daraja da girma wadda Allah ubangiji yake so yace wa fi maqamil haqiqa a maqamin karshe maqamul ihsan wanda shine haqiqa an yuhakkima tahzibal arwah ya kyautata gyara ruhinsa bizilliha wa inkisariha yana kaskantar da ita yana durkufar da ita a gaban Allah ta'ala fatazku sai ta tsarkaka wata tatahharu bil adabi ta tsarkaka da ladabi wa tawadu'i da kaskantar da kai wa husnul khuluqi wa husnil khuluqi da kyawawan ɗabi'a wa ihkamil uswa da kyautata koyi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ashabil halil muhammadiyye da wato da ma'abota wastihabil halil muhammadiyye da abokantuwa da irin halayen annabi fil qawli wal fi'li wal hali cikin magana da aiki da yanayi wa bizalika yatahaqqaqu al insani bi maqamil huduri ad-da'imi ma Allah ta hanyar wannan abin da Maulana ya ambata shine mutum da ya samu makami na cikakken alhudur ma Allah wato wato kawo Ubangiji alhudur ma Allah ba wai hudur ma Allah zama da Ubangiji kamar yadda masu fassaran gatari da ji suna yi ma, ma kalmomin sufaye ma'anan alhudur ma Allah shine kaji cewa Allah yana muraqaban wato Allah shine Allahu huwa allazi yuraqibuka fi jami'il ahwal Allah ne yake muraqaban ka a kowane yanayi ko da yaushe kana jin Allah in fishi kake yi Allah kake ji a ranka idan farin ciki ne idan bakin ciki ne ko a yaushe ne dai kana jin ubangiji yana tare da kai ba za ka gafalta gabarin ubangiji ba shine ake nufi da alhuduru ma Allah shine yace wa kazalika yatahaqqaqu ihsanihi idan mutum ya cika waɗannan abin da aka faɗa ne to maqamul ihsan ɗinsa dai cika wa sidqi rusuki qadamihi fi muraqabatihi wa mushahadatihi da gaskiyan tabbatuwan digadigansa wajen muraqaba kiyaye dokokin Allah wa mushahadatihi lillahi da kuma yanda zai na ganin ayoyin Allah a ko da yaushe kuma yana kawo Allah a zuciyarsa a komai ala qadamil ma'rifati wal yaqini wajen samun tabbatuwa akan ma'rifa da yaqini kama asara an sadatil arifina qauluhum kaman yanda aka samu gurbin haka daga maganganun manya-manyan arfai alal muridi an yastahdira da'iman hadhihi kalimat ya zama wa muridi dole a koda yaushe kawo waɗannan kalmomi wasu kalmomi ne mu waɗannan kalmomi da ya zama dole muridi ya kawo wanda maulana sharif ya kawo mana shi a nan wajen shine ake nufi da alhudur shine allahu ma'i allahu nazirun ilayya allahu qadirun alayya wala haula wala quwwata illa billah waɗannan su ne suke abbara huduri Allah na tare da ni Allah na kallo na Allah shi ke da iko da ni ba da tsumi ba da dabara sai abin da Allah Ubangiji ya ya aikata ya hukunta gani to wannan shine abin da yake cikin wannan littafi wanda yanzu na kawo mana shi duk da zuwa wani lokaci za mu sake bukatuwa zuwa ga dawowa wannan littafi din to amma wannan shine abin da maulana sharif ibrahim salih ya faɗa dangane da shari'atu wa tariqatu wal haqiqatu na karkata zuwa ga wannan kawo waɗannan kashe-kashen ne sabila da abin da maulan shekul islam alhaji ibrahim inyas ya kawo a daidai lokacin da ke magana akan wadi'u ilmi tasawufi wanda ya kawo ilmin tasawuf shi ibrahim ya ce jibrilu ne ya saukar da shi wa manzon Allah bayan ta tabbata sai aka saukar da haƙiƙa ma zan so na ɗan yi wani takaitaccen magana akan haƙiƙa abin da ake nufi da haƙiƙa shine gaskiya idan malaman luga da su fassara haƙiƙa sukan ce alhaqiqatu khalisu kulli shay'in wato abin da ake nufi da alhaqiqa shine kullu shay'in khalisuhu kowane abu da aka tace aka fito da ainihin gaskiyansa shi yasa suka ce alhaqiqatu alhaqu daga alhaqiqatu aka ciro shi ja alhaqu wa zahaqa albatil to da mu ga Allah yana ce shine alhaqu yana ce alqur'ani shine alhaqu yana alhaqu min rabbika fala takunanna min almumtarin wa innahu lalhaqu min rabbika da makamantan waɗannan ayoyi din to abinda ake nufi da hakika shine gaskiyan komai da komai to idan muka auna muka ga da duniya da abin da ke cikin duniya komai karewa zai yi to gaba ɗayansu ashe ba gaskiya bane dan gaskiya baya karewa Allah shine wanda baya karewa dan haka Allah shine alhaqqu sai aka ce alhaqiqatu shine alwusulu ila ma'rifatillah alwusulu ila maqamil fana wannan shine ake nufi da haƙiƙa duk da cewa wani babban malami wanda ya yi sharhin alhikam na ibn ata'illahi sakandare ya yi bayani akan matakan hakika ɗin ƙwaya uku akwai mataki na farko akwai mataki na biyu akwai mataki na uku wanda insha Allah a cikin karatunmu za mu zo kansu in Allah ya yarda na'am sai kuma bayan Maulana Shehu Ibrahim ya yi bayani akan wadi'u ilmi tasawuf ya ce annabi ne ya kawo ilimi din to sai ya ce wa an masmuhu fa ilmun tasawuf sunansa ilmun tasawuf wa ikhtalafu fi ishtiqaqihi sun yi sabani akan daga ina aka ciro shi qala fi iqabil himam mai littafin iqadul himam ya ce marja'uha ila kamsin kalman tasawuf yana komawa zuwa ga abu guda biyar ne awwaluha annahu min as-sufa wasu sun ce daga as-sufa ne sufa din sunan wani ne daga cikin magabata masu yi mai ibada kuma mai mai yawan tsantseni mai keɓantuwa sufa tubnu malik ko kuma suka ce asani min min sufi min safa na biyu daga safa tacewan abu abu ya tacu ya yi kyau ya dawo ainihin hakikaninsa asalisu min sifa na uku kuma suka ce daga asifa ma'ana sifantuwa da kyawawan ayyuka da kuma nisantan munanan ayyuka na hudu mina mina saffi daga sahu ma'ana su sufaye suna sahun farko a cikin makamin kusanci da Allah ta'ala rasunan da shehu ibrahim ya kawo su duka har yake kawo maganan abul fathil busti rahimahullah da ke cewa ta kalafan nasu fi sufi wa talafu jahalan wa zannuhu mushtaqqan min sufi wa lastu amnahu hadha al-ism duna fata safafa sufiya hatta summiya sufi shi ibrahim duka ga sunan ya kawo su a nan wajen sannan ibnu taymiya yayi irin wannan ta'rifin matasawuf a cikin wannan shahararren littafin da ɗazu na karanta shi al-furqan bayna awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan idan muka duba al-furqan shafi na 62 daidai yace ibnu tamiya yace lafazu sufiya wa ma'anahu lafazin sufiya da kuma ma'anansa wa kana salafu yusammuna ahla ad-din wal ilmi al-qurra فيدخل فيهم العلماء والنساك ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف فهذا هو الصحيح وقد قيل أنه نسبة إلى صفوة, إلى صفوة الفقهاء وقيل إلى صوفة بن أدي من قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك وقيل إلى الصفة وقيل إلى الصفا وقيل إلى الصفوة وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى وهذه الأقوال ضعيفة ضعيفة فإنه لو كان كذلك لقيل سفي أو صفائي aw safawiyun to ibn taymiya dai gashi nan ya kawo mabambantan irin ta'arifi din da dukkan muka faɗa wanda har shehu ibrahim ya ce albusti ya yi ya shi ma ya kawo da waɗannan sunan ya ce mutane suna ce daga su daga suf ne daga kaza ne daga kaza ne a'a duk ba daga haka bane wallastu amnahu hadha al-isma duna fatan safafa sufi hatta sunni sufi to ibn taymiya dukka ya kawo su ya ce daga safwa ne ya ce amma da a ce daga safwa ne da dai a ce saffa'i ba da a ce sufi ba sai ya ce waƙatta na za'an nasu ayyuma afdalu musamma a sufi an musamma alfaƙir mutane sun yi jayayya wani suna ne ya fi dacewa sufi ko kuma a cewa mutum faƙiri wanne ya fi dacewa ya kawo maganganu da yawa أما يتي وهذه المسألة فيها نداء قديم بين الجنيدي وبين أبي, أبي الأباس بن عطاء يتي وانا أكوي سابعني أكن كلمة صوفي إن ضد تيوا شي كلمة صوفي إن كما يندم كفدي أبايا باب عينهن كلمة a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun fi dangane cewa wanda aka fara ambatansa da kalman abul hashim ne ɗaya ne daga cikin wanda suka zo a ƙarni na biyu da a wajajen dab da shiga karni na uku abul hashim sufi wasu kuma sun ce sufiyanu sauri shine wadda aka fara kiransa da sufi amma dai ba wata ibaran da aka same ta mai kalman sufi din sai bayan karni na uku kamar yadda ya tabbata a cikin manya-manyan littattafai na magabata to mun shige magana akan kalman soshi gwargwadon abin da yanzu muka ambata daga maganar maulamu shehu ibrahim inyas radiyallahu anhu da kuma ibnu taymiyyah al-harrani cikin littafin sa al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan to a shafi na 42 shehu ibrahim yayi magana akan istimdaduhu ma'anan istimdaduhu daga ina ake matso tasawuf daga ina tasawuf yake fitowa yace wa amma istimdaduhu fa huwa mustamaddun min al-kitabi was-sunnah وإلهامات السالهين وفتوحات العارفين وقد أدخلوا فيه أشياء من علم الفقه لمس الحاجة إليه في علم التصوف حررها الغزالي في الإحياء في أربعة كتب كتاب الإبادات كتاب الآدات كتاب المهلكات كتاب المنجيات وفيه كمال لا شرط إلا ما لا بد منه في باب الإبادات والله أعلم ya ce ta yadda ake fitar da tasawuf daga yadda tasawuf ya matso ya fito ya fito ne daga alkitabu wa sunna ƙur'ani da hadisi wa ilhamati salihin da kuma irin ilhaman da Allah yake yi masalihai dama mun tabbatar cikin maganganun da muka yi da akwai ilimin da ake ce mishi ilmul ladunni ko kuma ilmul ilham wanda insha Allahu za mu ayyada maganan ilmul ilham din da abin da za mu fito da shi cikin al-ittijahu sufi lil imami abul hamid al-ghazali wanda nan kusa insha Allah za mu zo mu karanta shi dangane da maganan da yayi akan al-ilham na'am sai fa wa qad adkalu fihi ashiya'a amma sun shigar da wani abu a cikin tasawuf min ilmi al-fiqh daga ilmin fiqh limassi al-haja ilaihi sabila da bukatuwa zuwa ga fikihu din fi ilmi tasawuf dole ana bukatan mutum ya zama faqihi shine ake rawaitowa imam malik ya ce man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tafassaqa wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaqa akan wannan ibaran duk wanda ya zama sufi bai zama faqihi ba ya fasikanto wanda ya zamanto faqihi bai zama sufi ba ya zindikanto wanda yana daga cikin maganganun imam malik radiyallahu anhu na'am to an shigar da ilimin fiqh cikin tasawuf harrara hal gazali gazali ya harrara a cikin littafinsa al ihya ihya ulumuddin shahararren littafin nan ya kawo shi cikin cikin littattafai uku ko kuma cikin babi guda uku kitabul ibadati kitabul adati kitabul muhlikati kitabul munjiyat a ciki ya fitar da tahrir din al-fiqhul islami da at-tasawwuful islami na'am wa huwa wa huwa fihi kamalul la sharta illa ma la budda minhu to wannan dai shine abinda Maulana Sheikhul Islam ya kawo dangane da istimdadu ilmi tasawuf to ina ganin lokacinmu ma ya yi a karatunmu na yau a cikin ilmu tasawuf insha Allahu a gobe za mu ɗaura daga cikin maganganun da shi ibrahim ɗin ya yi zuwa ƙarshe akan tasawuf ɗin sai kuma mu koma zuwa ga wasu ɓangarorin da ta ummal fa'ida domin kowa da kowa ya samu hazzinsa cikin abubuwan da muke karantawa fatanmu da burinmu shine ‘yan uwa su fahimci tasawuf da kyakkyawan fahimta a matsayin wani ilimi ne daga cikin addinin musulunci ba wani ilimi na al'ada ko na gargajiya ko na taklidi ba ilimi ne wadda ɗaya ne daga cikin ginshiƙan addinin musulunci kuma Allah ubangiji ya amfanar da mu da abin da muka ji aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh